صديق إذ قال لهم أخوه لئن على تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهاب إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمين من أقارب وبياد الله سبحانه وتعالى من قوى لكم cikin ikonsa da kaddararsa ya sake hada mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na bayan la'asar a wannan yammaci na ranar sudu na ranar asabar kenan yau muna sha ɗaya ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan biyu na shekara dubu biyu da ashirin da shidda miladiya har yanzu dai ci gaba da tafsirin na alkur'ani mai girma muna cikin wannan sura mai albarka jiya mun kwana aya ta 25 ko a yau za mu tashi aya ta 26 ina ji haka ne ko to bismillah arama
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها Mm.
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنهم حق من ربهم Mm.
وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أريد الله بهذا مثلا Mm.
يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا na'am وما يضل به إلا الفاسقين fasiqin Allahu akbar to ɗanwa idan ba a manta ba jiya ko a ayoyin da muka karanta a baya Allah subhanahu wa ta'ala ya muna bayanai dalla dalla da hujjoji ƙarara wanda babu wani shakku babu wani yana babu kokonto cewa alƙur'ani maganar Allah subhanahu wa ta'ala ne saboda haka babu wani tantama babu shakku babu kokonto kuma cewa alkur'ani nan gagara ba ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi da fiyayyen halittu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bayan haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ta haddi da kafirai da munafikai mazansu da mata aljanni da mutane da baki ɗaya. Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya kalubalance su in har kuna tsammanin wannan littafi ba maganar Allah ba ce ba in har tunaninku da kokwanton ku cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya shiga ɗaki ya kirkiro wannan alqur'ani to Allah ya kalubalance su ku zo da sura mafi gajarta daga cikin surorin alqur'ani ku kirkiro irinta ku haɗu mazanku da mata aljannunku da mutane masu iliminku intellectual wanda suka da fasaha da balaga ku kirkiro ku kawo irin wannan sura guda ta alkur'ani sai abin ya gagara saboda haka Allah ce to in a yanzu an ga gagara to a nan gaba ma kuma ba za a yi ba har abada in yanzu ba ku yi ba to har abada duniya ta daɗe babu wanda zai iya yi na alkur'ani kaga wannan ya ƙara tabbatar mana cewa ji har yanzu alƙur'ani ba maganar ɗan adam ba ne ba ba ƙirƙire ba ne ba maganar Allah subhanahu wa ta'ala ne kenan kaga annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu kadin tsaye kuma su da kansu sun tabbatar sun kadu kuma kadin mummunan kadu irin jin waina da aka yi musu to amma shi kullum abokin adawa saboda haka baya saki baya saurin saki a kada shi sai tashi ya ba da barazana ya ce to ai ban dan azuma shirya bane ba to zo ka mana kuma ka sake daukar shi ka wulwula tsada kasa har yanzu kuma tashi na kumbure kumbure ai ka zane ka zane da sauransu to sai in ya ga uwar bari ya lallasu to sai koda har yanzu yana jin haifin amma ba dan ya yarda ba ba dan yana da to abin ya fi karfe zai kawai to har yanzu bayan alkur'ani ya musu wannan kayi sai ba su ya haƙura ba kuma yanzu ya irin makirci za a kulla wannan kuma duka Allah subhanahu wataala yana buga mana misalai ne a rayuwa in ka aje tsan a rayuwarka kuma zan ga haka tabiya al'umma suke tafiya cikin irin waɗannan matsaloli irin wannan munafici irin wannan al'amari in aka ɗinne mana in ta kada aka kai ka kuyatar da su kace abin ba haka bane ba to kuma sai a ɗinne ta wata hanya yanzu bayan ƙarara alƙur'ani ya tabbatar ya nuna musu sun dagara to amma kuma yanzu kuma sai suka ɗinne da wata makirci kullum kake yarda a gokin adawa ko da ya ja su maka ya ne na fiye ko ya ne na yarda ya saranda a'a ka dinga barci da ido guda akwai sa'ida hawa ilimi ɗaya yana barci ɗaya tana hanguwa inda haka wasu a maka laru me suka yi yayi sai suka koma sai suka izo wata fitina ita wata fitinan nan shubha ce suka kawo bari kuma su sama mutane kokonto da taraddaji kafiran kuma suka jiyo ta shi ne yanzu kuma da suka ji alƙur'ani wani guri Allah subhanahu wataala ya ambaci sunan ƙudan dabino idan zuwa annahal wani guri Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci ya buga misali da kuda wani guri Allah subhanahu wa ta'ala ya buga misali da ankabut wani gizo gizo tautau wani guri kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci tururuwa namu yawwa namu tururuwa nahal kudan zuma zubar kuda ankabut gizo-gizo shi ne tautau yanzu ne suka yi sai suka ce to kun ce wannan magana ta Allah ce to amma ai a maganar mai fasaha mutane intellectual ne ya kawo maganar kuda ya kawo maganar wani tururiya wani maganar kaza da sauransu ai wannan magana ba ta dace da maganar intellectual duk wani mai fasaha ya kawo haka ai ko mai fasaha intellectual bai kamata a ce yana kawo bayani bayani akan uda akan kaza baranta ma ubangijin talike a ce wannan magana ce kun ga shi har da sai kawo ya za a dinga ambatan wani kuda wani mene ne wani tunturuwa wani ne da sauransu intellectual ma mai ilimi mai fasaha ma bai kamata yi magana nan barantana a ce ubangiji kaga a nan ma sun sa ma mutane shi ba munafikai wani dama zuciya tana dan kankanin cikin fakai ko hankali ya za a ce wani maganar ubangiji ce to sai Allah da kanshi zai zo da martani ba can Allah subhanahu wataala ya ba mu ya ba mu amsa ba ana buga misalai ne domin ne buga misali sai abin da yake nisa aka buga muku misali sai ya zo kusa kaukarar ka gan shi abu abin da yake da wani ɗan zunubi wani ɗan shubha abin yana ɗan rikita ka da an buga maka misali kawai sai da abin ya fito haske ko ba haka ba Allah ya buga mana can inna Allah la yas'alu can misali da Allah buga ma yana masalahum ga masalin da sauka da nara da sauransu ko ba haka ba to amma kaga sai suka kawo wannan shubha to shine yanzu ga amsa Allah da kansa zai ba da amsa shi zai rage da kansa cewa dan Allah ya ambaci irin waɗannan abubuwa kanana wannan ko kaɗan baya shafar intellectual ma'ana fusaha ta alƙur'ani ko kuma ya shafi ijaz alama cewa ƙur'ani ga garbado ne domin ambatarsu yana nuna misali ne a buga ma al'amari shi kuma a ƙarƙashin misali akwai hikima ƙwaƙwara duk misali za a buga to akwai hikima da Allah subhanahu ta'ala yake so ya bayyana a ciki ina ba ta fahimta to shine sai Allah subhanahu wa ta'ala ce inna Allah la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fa ma fawqaha ku saurara ku shi asalin dami waɗanda suka kawo fitinar yahudu ne sababin nuzulin ayar nan kamar yadda ya zo dalilin da sabkar wannan aya yayin da batun maganar ƙuda da an kabutu suka zo a cikin littafi sai Allah subhanahu wataala ya buga ma mushrikai misali sai yahudu in ka da mu'ayyin karanta can baya tun farko Allah subhanahu wataala da ya ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya hijira zuwa Madina da manzo Allah ya zo Madina to a lokacin da Yahudi ne suke kewaye da ita to saboda Allah subhanahu wataala ya san sharri da makirci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk ya dole su ya dan ya aka zanna ka ci to ba abin da ya shafe ku lakum dinukum wa lakum ku rike ku yi addinin ku addinin ni zaman lafiya babu wani kuka da addinin ku shafe ko kuma ina ba ta fahimta yanzu Allah tun yi sunan da su amma ƙarshe kuma duk su suka ɓata su suka warware da baki ɗaya to shi ne sai suka ta ƙasa da dariya lokacin da aya ta zo da bayani akan zuba uda da an kabut ka ji kun je na sabon abu da Muhammadu kuma ya zo da shi ya za a ce maganar intellectual mai fasaha a ce yana maganar wani kuda da wani waye da sauran abubuwan ta fi abin da ba su kai suka kawo ba waha ake kuma maganar Allah ce to shi ne sai Allah ce inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fa ma fawqaha Allah subhanahu wa ta'ala baya jin kunya ko baya hannuwa da ya buga wannan maganar ta ba za ta hana Allah da ya buga misali shi dan misali yana fitar da bayani mai karara abin da yake ne sai zo kusa kaga kamar zai shafa shi abin da yake da hazo-hazo da an buga haka misali sai da ya fito tal ka gane shi to saboda haka wannan magana ta ku ba za ta hana Allah subhanahu wataala buga misali ba ga irin waɗannan abubuwa ɗan ƙanƙane ne ko babba ma'ana abin ya kai sauri ko bai kai sauri ba ko ƙasa da sauri yake ba in dai a buga misali akan abin zai fito da magana ƙarara to Allah zai buga misali saboda haka domin akwai hikima buga misali domin a fitar a wayarwa da mutum kai a fitar da mutum daga jahilci to saboda haka hikimar fitar da mutum da zalar da mutum ya fi wannan magana ta ta dariya da sauransu sai Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa yin halittar shi tukwa ya halitta sabra Allah ya halitta gida Allah ya halitta gida gida kwaikwayo Allah shin halitta su ba abu bai zama abu kunya ga Allah ba sai kuma dan buga misali akan zuwa gane mishi abin kunya eh da yanda kuke Allah yayi kunya ba bai sanya Allah kai kuda bai sanya Allah kai sauro bai sanya Allah kai gudu gudu yin halittar ba ta zama abin kunya ba sai buga misali zai zama abin kunya ku gane kenan abin shugantaka ce izgilanci ne so ake a hana ta fahimci addinin Allah to shi ne Allah subhanahu wataala to babu zancen abin kunya dan a buga misali ga abu da yake kankani karami da sauro ko sama da sauro duka waɗannan bai cewa Allah kuma in dai har ya dace a buga misali amma mutane bayani to an za a buga musu misali kuma a musu bayani dan su bari ba amma sai da kun ga inda matar take kare namijin sai Allah ce fa amman lazina amanu ويعلمون أنه الحق من ربهم أما كان ما في إيمان مؤمنين وأن سكيت إن هانك لتتاتشي ما في إيمان أو الجنة فيعلمون أنه حق من ربهم سنسا حقيقة وأن مغنى تتأو بنجيشي haƙiƙa cewa Allah subhanahu wa ta'ala gaskiya yake faɗa kuma wannan misali daga gun Allah yake ba daga gun wani ba saboda haka mummune sun yi imani saboda haka suka zamana lafiya tarankin sai gidan aljanna amma wa amman ladina kafaru fa yaquluna ma za arada Allah bi aza masalan bi haza masalan amma waɗanda suka kafirce sai su ta mamaki suna cewa me Allah yake nufi da wannan bugan misali da irin waɗannan al'amura abubuwa da suke ƙanana. Kafirai sun sai su ta mamaki to to ya aka yi kaza ya aka yi kaza amma mu da an faɗa sun yarda kullum amana billahi wa malaikati duka kullum ne in billah saboda haka warasikuna yaquluna kullum ne in billah amanna kullum ne in billah ni iman da gun Allah yake amma kafirai ba to su kuma sai su dinga shige a fita a fita a tausaransu to sai Allah subhanahu wataala ya yi raddi sai ya ce mudullu bihi kasiran wa yahdi bihi kasira Allah subhanahu wataala yana fatar da da yawa da wannan misali su ne kafirai saboda kafircinsu idan Allah ya buga misali to sai ya fatar da su ya ƙara darmiyar da su akan kafirci su ƙara kafirci wa ya haji bihi kasiran sa'annan kuma da wannan misali a mantar da Allah buga shi shi kuma mu'minai sai Allah ya ƙara shiryar da su su ƙara gaskatawa kenan kaga anan su waɗancan sai ƙara musu bata su kuma waɗannan mu'minai sai ƙara musu shiriya idan misalin ya guda ɗaya magana ce guda sai ta ƙara ma mu'minai shiriya sai ta ƙara ma kafirai munafikai sai ta ƙara musu bata kenan don su ƙara birniya su je wuta su kuma muminai sai su ƙara imani don su je aljanna amma wa ma yudillu bihi illa alfasiqin Allah subhanahu wa ce amma ba kowa yake bata ba da wannan misali da wannan alqur'ani sai waɗanda suka bar biyayya ga Allah mana suka fita daga da'ar Allah suka yi shiyayya ga ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala su waye waɗannan su ne fasikai fasikai to su kuma abin sai ka musu abin rudani abin jayayya abin magana su abin magana ya zo su haka ma su abin magana ya zo abin hada ya zo sai a koma ana ta tsegumi ana kaza da kaza da sauransu amma su yi ne ko sai kara musu imani fa zada mu imanin ba da imani su kuma wadancan sai kara musu kafirci akan kafirci sai Allah subhanahu wa sai ci gaba da bayyana mana siffofin su sai ce ne
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويطمعون ويطمعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض na'am أولئك هم الخاسرون to ba Allah ce ba zai jilla bihi ilal fasikin ba ma su fata sai fasikai su ne suke fata to su waye fasikan to gashi sai Allah subhanahu wataala zai faɗa mana siffofin fasikai in kana ciki to yi kokari ka tuba da ranka har yanzu kana dama Allah kare mu daga wannan siffa sai Allah ce daga cikin siffofin su allazina yanquduna ahadallahi min ba'di misaqihi su ne warware alƙawalin Allah bayan sun kulla ma'ana suna warware alkawalin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da su a cikin littattafan sama a taura injila zabura da baki da alkawalin da Allah ya yi da su to su ne masu warwarewa su waye masu waɗannan siffa su ne zai masu waye masu wannan halin yahudu da nasara ahlul kitab ke sun kun ga tun ana ɗabi'at yahudu warware alkawali duk alkawali in sai dubu zabi alkawali yahudu ba su cika shi ba kuma ga shi duniya ta tabbatar tsakanin su da falasɗinawa wani irin sulhu ne ba yi ba a ina ne ba a zauna ba oslo an zauna sharman shak an zauna ina ne berlin an zauna wato da ina ne majalisar ƙarfe duniya masu zauna an yi sulhu amma su ya suke warwarewa su suke warwarewa kuma su suke zalunci yanzu ka duba don zalunci irin na duniya ga baki daya wai ne bi da biyar su yana jifa yana kare kansa wanda shi kuma yake bi da bindiga har harbiya wai ne dutse shi ne dan ta'adda ne zuwa shi ne mai gaskiya wanda na kwata illa bilalai to amma ni ba farau take da ciwo ba rabo insha Allah tana nan za ta zo lokaci zai zo insha Allah an fara eh alamun hauka shine zubda lallari ko zaman zubda lallari to alama ce insha Allah wa tilka al-ayyamu nudawiluha bainan nas yawmun laka wa yawmun alayka sun manta da cewa duniyar da wasu dauloli ne kuma su daular rumawa wadda ta yi gagar duniya kamar da zaka rushe da ta rushe yanzu sai dai labari an an an an yatan an turo man ina daular farisawa pers kamar kuma kamar ba za su bar ba ina suke har Allah ce alif lam mim gulibatur rum fi adl al arab wa hum fi ba'd qalbi sayyid sai gulabu Allah ta fi bi sayyid billahi al amru min qabl wa min ba'd a lokacin nan competition ne ake tsakanin rum da da pers yanzu ka kamar ba a yi su ba sun kwanta an wuce ina suka fara waɗanda suka karwa duniya suke bi suna yanka ko jinjini suke ina suke kamar babu su to haka amurkan nan da kuka ganta da europe ɗin nan sai sun dawo ya ta yanda kuka da mata gangan haka su ma za su zama tarihi su zama yan kaji alabi ba a ma maganar su insha Allah kuma lokacin ya kama to saboda haka daga cikin alama ta fasiki shine idan an yi alƙawari da shi ya warware to saboda haka yahudu da nasara su daga cikin lamba ɗaya yahudu wajen warware alƙawari Allah ce allazina yanquduna ahadallahi min ba'di misaqi su ne masu warware alƙawarin Allah bayan sun kulla da shi a cikin littattafai cewa na imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gashi na ko ina gashi da Allah yake min wani bashiran bi rasuli ya ti min ba'di ismuhu Ahmad amma gashi da Allah ce allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya arfuna abna'ahum Allah ce wanda muka ba su littafi sun san annabi Muhammad fiye da yadda suka san ƴaƴansu na cikin su har aka gani kamar yaya ƴaƴansu na ciki ita ya saba mamaki na matarsa ba mamaki abin akwai tare da jita ji ɗan ɗauko wani guri da ta kama sa bai sani ba amma wannan ƙararren ne Allah ne musu bayani a cikin littafin sun sani kuma da misalai sun faru Salmanul Farisi sun su haidu ruru ina suka sami labarin manzo Allah sallallahu alaihi Salman Faris ka a cikin littafin su na Ali Kitab Yahuwa wannan ya gata a Taura da Injila a cikin ya karanta cewa aka ba su labarin akwai annabin ƙarshen zamani zai zo zai zo a irin wurare miliyan bishiyoyi na dabino aka bincika a duniya gaba ki da gane ba wannan yankin shine yankin Madina shi ya riga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam isa ma yankin Madina wani abin nobel shi kuma ai wanda ya karanci wanda ya karanci ilimin attaura da injila ɗaya da daga cikin malamai wanda ya karanci wannan shi su haibu wannan ya fita salmanu farisi asalin ɗan manya ne ma jinin manya ne da kuɗinsu da dukiyarsa ya bada a kai shi wannan yankin madina amma waɗanda su ne sulhu da su yayin kwangilar da su suka yaudare shi suka cinye mishi kuɗi kuma suka saida shi bawa amma da yake Allah subhanahu wataala ya san manufarsa sai da Allah ya kai shi da gurin a yaji a matsayin bawa karshe kuma ya samu yanci to ina ya samu labarin a cikin attaura a cikin injila hasada ce ta kama yahudu da nasara ai har da labari suke badawa game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har goni suke ma laraba qurayshawa kun ka abin nan akwai annabi zai zo na ƙarshen zamani zan mu haɗu da ku shi mu yaƙe ku mu ɗauke da ku mu fi kaza da sauransu kai har ma idan bala'i ya kama ta albarkacin manzo Allah sai ya ce ya Allah albarkacin annabi ne zaka sanke na ƙarshen zamani Allah ka yaye mana kaza ka biya mana bukata kaza duk alqur'ani ya faɗa mana sai ta albarkacin shi ma kafin ya zo to ma'ana da yake su da yawa daga cikin annaba da manzanni da Allah ya ko cikin bani Isra'ila sai suke tsammanin har yanzu ba wanda za a zo na ƙarshen zamani a cikin su ne zai zo saboda haka suke ta bada labari suna jin daɗi saboda haka sai da ya bayyana sai sai ga daga cikin larabawa ne yanzu kuma daga cikin la- kabilar da suka rena suna cewa laraba ba su iya koyar da jahilai ne ba su san rubutu ba su san karatu ba sai gashi annabi ya fito daga cikin su to saboda haka girman kai ya kama su da hasada da keta daga yannin inda an fusi haka Allah ce ko hasadan min inda an fusi saboda keta da hasada sai suka ce ai ba shi bane ba eh ba shi bane ba kawai suka musunta kuma ka ga maganar Nobel shi kuma babba ne ga matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Khadija shi kuma ya karanci littattafan at-Taura Injila da sauransu a nan ya samu labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga tun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana farkon wahayinsa da ya garin Hira saboda haka mala'ika jibril ya zo masa ya jijjiga shi ya razana da barin shi ta taro kayan da sai gida ya zo yana karkarwa yace zammu ne ni zammu ne ni Hadiza rufe ni rufe ni saboda haka ta rufe shi ne ya ba ta labarin abin da ya gani saboda haka sai take tsammanin ko akwai wani abu ne ya shafe shi da da sauransu to shi ne ta kai shi wajen naufal saboda haka ita kuma bakwan ta ne shi kuma ya karanci waɗannan abubuwa yana da maganin su ya je ya kirawo shi ya mishi bayani dalla dalla gashi gashi gashi gashi abin da ya gani naufal ya ce ta dama a ce ina nan a lokacin da al'ummarka ɗan uwanka dangin da za su fitar da kai da garin makka shi ne manzo Allah sai da ya zabura ya ce a mukhrajiyani yanzu ni inna muhammadu za a fitar da ni da wannan gari na makka shi kai sai da ya tsorata ya yi mamakin magana domin a lokacin lambar shuku ne a madinan a makka kafin da zai da wahi kowa ya yarda muhammadu sadiqul amin aminu ma su ma suka dasa mishi aminu amintacce ka duba da halittu ya ga wani amma za a kawo kaya a jiya wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya kawo amanarsa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun ma bai zama annabi ba har shi kuma da ya tashi hijira ma ai kaga aminu ya gani a bisa shimfidarsa kuma ya bashi ya mishi kwamfiyar kayayyaki na amana wannan kayan wani na wannan kayan duka raba ma mutane ne kamar da ma mutane kayan su saboda sun amince da shi to shi ne manzo Allah shi da kanshi yayi mamaki ni in nan dan dangi kuma dan manyan mutane kuma dan gari aifafe a ce kuma yayi dan gari kuma sun kore ni yayi mamaki shi ne sai lokacin yake mishi ai ba mutumin da zai zo da irin abin da zaka zo da shi ba ce ba ya samu kalubun kalu da na duniya sai an kalle shi biyo da ake san sai an kalle ka kuma kowa da ya shi da sunna a gidansu yaya aka ta fama da shi da ka zama sai an zo an ce kayi da zami a ce kai gaza kai kai da daidai mutumin kware ne amma yanzu dai ka ce ka ga mutum tun da kuma shi da ka zama kawai banza to haka ne ita gaskiya sai an yi jayayya da ita tukwa an buga an buga ƙarshe kuma a dawo waɗanda suka zo suka yi jayayya da ita suka hana kuma ƙarshe kuma sun suka suka kama ta kuma suka taimaka mata to kaga duk waɗannan mutane ina suka samu hakikanin gaskiyar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga a cikin littattafan su to shi sai Allah ce allazina yanquduna ahadallahi min ba'di misaqihi ai munafikai alama ta fasikanci shine wanda ya warware alƙawari da ya da ubangijinsa bayan sun kulla a cikin littattafai cewa an yi alƙawari idan annabin ƙarshe ya zo za su yi imani da shi kuma za su ƙarfafa shi za su gaskata shi ne farkon gaska kaga Allah ce wala takunu awwal kafirin bi ko ba haka ba kada ku kasance ku ne farkon wanda kai kafirci a ku zama ku ne farkon wanda da kai imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda kun san shi ne gaskiyar abin wa iyaya farhabuni da ku ji tsoro na insha Allah subhanahu wa ta'ala amma ne نعم
ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا وإياي فاتقون
Allah subhanahu wa ta'ala ku yi imani da abin da na sabkar ku wannan abin da na sabkar alqur'ani musaddiqan lima ma'akum yana gaskata abin da yake tare da ku na at-taura da injila da zabura da sauransu da duka sauran littattafai Ibrahim da Musa saboda haka mun alƙawari ku yi imani da wannan manzo ku ba da gaskiya da shi sa'ad da kuma ku yi aiki da shari'arsa wala ta tuni awwal kafirin bi kada ku kasance ku ne farko wanda za ku bushe ne za ku kafirce alhali kuma abin da ya fi dacewa ku ne farko wanda za ku imani saboda ku ga san gaskiyar abu to amma ne suke warwarewa to kun yi siffa guda siffa ta biyu ta fasi bayan warware da duk wanda duk yana shi warware alƙawari ayi alƙawari da zai cikawa to fasiki ne har ƙarshen duniya wannan siffa idan mutum ya ɗauke ta to kana cikin fasikai Allah kare siffa ta biyu wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal siffa ta biyu yanke abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni a sadar kai kuma sai ka yanke shi ne zumunci da duk wata alaƙa ta kusanci alaƙa ta ƴan'uwantaka alaƙa ta ƴan'uwantaka ta musulunci alaƙa ta ƴan'uwantaka ta jini alaƙa duk wata alaƙoƙi da musulunci ya yarda su ka ce kai an yanki yau zumuncin bari na sa igiya na sa wuka na zaƙi igiyar an fasa zumuncin ka kawo a shar da ƙudduma wa iyasu biyuwa wallahi ba kowa sama kan ka zama alama ce ta fasiki wallahi in baka tuba ba karshe ka mutu a haka kuma wa iyaz billah mutu ya zama dan wuta shine wa yaqulu ma amara Allah bihi an yusal alama ta biyu ta fasikai shine yanke zumunci yanke ɗan uwantaka ta musulunci kawo sharri da fitina cikin ɗan uwa ana zaman lafiya kai a haɗe a tsida ɗaya amma saboda abin duniya ka zo ka ɗabbaka al'umma ka watsa kan mutane ka raba kansu don cimma burinka to wannan fasikanci ne idan mutum bai tuwo ba yana ne yana ta yana ne ya shan da baki kamar mai kiran hagu a kasuwa yana kamar wannan to wallahi karshen ta kuma har zuciya sai ta kike shi amin karanta ta ba ce fal taba Allahu ala qulubi da kadan kadan har zuciya ta yike kuma shi ma ba zantan ba mun tuba Allah kare mu na uku wa yufsiduna fil ardi sa'annan kuma alama ta fasiki shine barna a bayan ƙasa shine sabon Allah zinace zinace ƙarya gulma makirci sharri shaye-shaye abin maye ƙwaya ne drug ne gini ne duka waɗannan abubuwa duka sabon Allah ne barna ne a bayan ƙasa domin Allah ya hana kuma suna toshe mutum suna toshe ma mutum basira su hana shi komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka masu ɗiga fitina a bayan ƙasa wasu su sai an yi fitina an yi bala'in abincin su ke samuwa kawai sai su je su kulla nan su kulla can su kulla can su haɗa dan su haɗa wa police da man dan ya expose shi kenan so su samu abincin su kuma shi ne abin da turawa suke amurka da turai suke su haɗa wuta a kan su haɗa husuma a nan saboda haka zo su haɗa ku a garin ku kuna da arziki sai su zo su haɗa su tuno ne ce ku kuma ai an danne ku an gagar ba ku haƙƙi an yi kaza ne da kaza ne da sauransu ku zo ga mu kama muku sai ku dace ce to rebel zami mu wa'in tawaye ne ai muna ni rebel jikon kaza ni saboda haka ko kuma nan sai su zo don hukuma su ce to kuma wannan ku zo mu sera muku makamai don ku taushe ku danne su kada in ba haka ba za su haɗa muku fitina za su yi kaza da sauransu to a ba mu da kuɗi a za to zan mu dinga ɗaukar arziki a cikin aka arziki mu ba kaza in nan to rabon ku kuma zan mu dinga kawo muku makamai sai a dinga kawo muku makamai ku kashe ɗan uwanku su kuma waɗancan sai a dinga ba su makamai kyauta suna kawo muku hari su kuma nan kuma su kuma a cikin makaman a cikin wani arzikin na zaka dinga biyo kuɗin makaman waɗannan da kuɗin wancan makaman kuma har da riba kuma kuma ta kashe kanku shi ne fa abin da ake a haɗa cikin a ƙasa a zo a tsokala ku kai wata mutum kuma kowa ne ne zuciya ke zuwa zai iya ajiye abu ƙarshe sai an gama kashewa ƙarshe a yi ake tsara duk an yi bala'in an kashe an kashe ne za a yi sulhu duk inda kai Allah kashe kashe kashe kashe kashe kashe kashe ni a ƙarshe ya ce sulhu ake karewa to tun da wanda kun sulhu ba sai da kashe junan ku duka arziki barna ta kasar ku kuka kashe al'umma ku kuka ci junan ku kai kaza kaza kaza su kuma suna ta sace ku suna ta sace ku suna ta sace ku sai kowa ya yi la'asar sai kun gama sata ku sai ta ku zo kuma a yi sulhu ku zo a hada ce to kai a je maka muka kai ma ga kai ma kaza ne kai ka kaza ne hikin da zata tun farko ne da Allah hana a yi sulhu da wanda zuciya da zai ni ban da ba ya yi kaza ne bin sauke ranka a yi sulhu duk inda ake faɗa a duniya da ya jar inda ya rasu ba inda aka ce wani ya yi koyon ya yi kaza karshe ne kyale ake a sulhu ko yanzu na yi kiran da suwaye da tsani ba dai a sulhun ake nema ba kuma bayan an yi ɓarnar sai nisa tun farko ba a yi sulhun ba to saboda haka suna nan musulmiya fitinannu to in ba a kai rai nesa ba to shi kenan to shi ne duk yadda yana cikin sharrin makirci na yahuda da nasara da kuma son zuciya kaga shi na ka fitinar fulani da hausa shi ba hausa yana kare hausarsa shi ko fulani yana kare kare aka ta basu maka ake kai magana kai zan kaga ba fulani ka ga mutumin banza shi ma yana yana ganin ka mutumin banza gashi ne kuma duka alhali musulmi miki kuma juna mu da muke kashe su suke kawo maka min in an ce in mu an ce an kashe dan tawaye ɗari tara da dan ina ne dan afirka ne ba dan turai ne ba ɗan suna an tawaye ɗan turai da sun kace mun kashe sojoji kaza ɗan ina ne ɗan ƙasar ku ne kuma sami su suka kama kama kudin kuma na banza su suke buga muku da sun ka ta kabiri su baka su ba kenan karshe zai in ta tashi yanzu dai wahala ta yi kuma zan su lallabe su ce a yi sulhu a sai musu iraniyan ko a yi kaza ko ba ba karshe kuma aka yi sulhu kuma da su masu wasu lasar to kai aje kai aje shi kenan ba hannun ta kashe juna kuma kai gobe kiyama ka je gari ƙauye kawai kana Allahu akbar ka sa da mu ka kashe su ba su maka laifin tsere ba su maka ba gobe kiyama ne zaka ce Allah akan ni suka yi maka me kashe ya wanda ake kashe yana Allahu akbar me kashe yana Allahu akbar a tsira ka dan ni ka sa bam ka sa bam a kasuwa ko ka sa bam a masallaci kai kaza kashe al'umma kaza ni suka maka faɗin laifin da suka maka babu kuma sai Allah ya tsira kuma duk kun ga sharin makirci ne sharin makiya ne yanzu ku duba waɗanda aka ce ana yi tsakanin afghanistan da da da da da pakistan ƙasashen musulmai ne kuma makwabtan juna kuma musulman ne in ta afghanistan ta bugo ta ce ta kashe yan pakistan wa ta kashe musulmai ita pakistan ta ce ba ta kashe wa ta kashe musulmai sai da matsin shi yana ta yana dariya kuma shi ya kulla kuma shi ne zuga ka ya hana su su fahimta ce kai ku zo mu zanna mu sulhunta kanmu ka a saka ce ai wannan dan ta'adda ne terrorist ne in kayar da shi zai maka za shi ne fa saboda ko ba ko mu ne mun bar karantarwa addini mun bar alqur'ani da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi idan muna tsaya tsakani da Allah muna karantawa ko karanta yadda ta tace muna fahimta wani abu ko an baka duk yanda zuciyarka ta ta tafaffasa Allah subhanahu wataala ya faɗa mana fasbir sabran jamila ya ayyuhal ladina amanu usbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun duk aka sani zai zai tafasa za a ɓata maka rai ko a gidanka iyali ba ta ba ka wuce wannan ka ji kayi kumbin amma kuma je ka kira kai haƙuri kuma sai a dawo a cikin ita ma haka to amma sai da an gama uwa ka uba ka uwa ka kuma a sake dawowa ku yi ko titi ku yi zubar da ɗari kin ɗauke mu tana zan zafi ke kaza ne kuma gobe a zagi an ku tare kun zubar ma da kanku mutunci ba ku da mutunci a yan uwa ka zage ta ya zage ta kai da Allah ne sa'u haka suka sa karinka ne Allah ka shirya da mu to amma duk da farko inda mun ɗauki shawarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba fadar Allah da manzo manzo Allah ce wa alam annan nasara ma'a sabr kuma kuma rayuwa kullum tana tare da kalubale duk abin da aka ma ya hakuri ka jure ka haɗe sai daga ba sai abin ya zame maka alheri duk inda kai alheri ba ka cewa hakurin mutum ya ya dace kullum hakuri alheri ne sai dai yana da zaɓin haɗiya amma in ka yi shi ga lada ka yi don Allah sa'annan kuma abin da aka maka a hankali kuma sai ya dawo ya warwar saboda haka mu rike haƙuri mu yi haƙuri haƙuri shi ne maganin zaman duniya haƙuri shi ne da shi ake cin nasara duk wanda ya fika haƙuri duk wanda Allah ba shi arzikin haƙuri to saboda haka ya fika duk mutumin da Allah ya jarabe shi ya jarabe ka ya jarabe shi shi sai Allah ya ba shi haƙuri kai kuma Allah ya ba ka rashin haƙuri to ya gama da kai ya yi haƙuri mu jure rayuwa haka take da ƙalubale kuma wannan duka misalai da Allah ke nuna mana annabin Allah ne da Allah ya fi so ake mishi irin wannan walakancin ake mishi irin wannan cin zarafin ake zaginsa an zagi annabi da rantana da an zage kai kun kai yayi an ji mutuncin annabi dan an ji mutuncin da kai kuma kai yayi kai annabin an wurga mishi jini an mishi jini kata kata to kai ma kuma da an maka kai yayi ashe wannan abu da yake nuna ba yana nufin kaskanci ne ba kai kaskantacce ne a gun Allah ba a'a rayuwa ta tana kama wa komi duka wannan misalai Allah subhanahu wataala ya buga mana amma annabi to saboda haka kenan in kana da ni da girma na za a minka za a ci wannan to annabi ma an buga mushi jini in zagi ne annabin an zage shi in cin mutunci ne an mutum mutunci in ƙarya ce an masa in kazafin ne an masa kai hasharin amma matarsa ma an ce ta yi zina abin da ya kona wa wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kona ma Aisha ne amma ƙarshe gashi haƙurin aka yi kuma haƙurin ya zama alheri abubakar da ya samu labari daga cikin waɗanda aka yaɗa sharrin akwai bawan shi kuma wanda suna mishi inzani suna mishi kyautata masa har da shi aka yaɗa magana daga baya abokan da ya samu labari ya ce yanzu wani da kai za a ci mutuncin gidana ana zuriya ta abokan ce an yayanki dukkan wani ihsani ya ƙare da shi amma ƙarshe ne Allah ya ce kadda wannan abu ya sanya don wani ya maka za ka ce kayan da za ƙarshe abokan ya dawo ciki ka duba bambancin mu da sahabbai su da an ce Allah kai za su dawo su bi wannan shi ne ake so mai imani da an ce maka Allah biyar da ranka ya dace kanka haƙura ka bari ka duba yadda ya rinci mutuncin su amma da Allah ya magana sai ya dawo ciki shi kan zo a ci gaba da huda aka ci gaba da mishi isa to wahu to ku duba Allah ce wal ya'fu wal yasfu Allah ce yayi hakiya a yi rangwame ta yafi alaƙin rubuna an yi fasar Allah lakum shin ba ku so Allah ya yafe muku an muna so ya Allah abubakar ya ce shi kenan na yafe tunda shi na son yafiyar Allah to yafe ma bawan Allah in ka yafe ma bawan su zai ji daɗi kai ma sai yafe maka to amma mu tsaya mu yi turmi mu yi taɓarya kamar ni wani zai min kaza kamar ni a gari ne za a taɓa ai kowa cikin da duniya ya sha kowa ya kaza kaza wannan ba halayya ne na tsaro ba ba ɗabi'ar masu imani ba ce ba haƙuri shi ne gadon annabawa haƙuri shi ne abin da Allah subhanahu wataala yake so da mu ma'ana mu dage mu riƙe haƙuri duk yadda kaga an ci maka mutunci an ma wasu a gabanka kafin ka sa'annan kuma wannan abin bai rage su ba ko da ce a lokacin an ji zafin abin ƙarshe kuma ka duba an ci mutunci Aisha Allah kuma ya tuna a lokacin Aisha ƙarya ce ya zubo Jibril sai ki turewa ya kale sai da aka ga ƙarya kowa duk mai faɗa zai faɗan alheri ya faɗa mai shi faɗan sharri ya faɗi sharri aka kale kowa ya gama mai surutu sai ya gama surutu to wan ƙarshe aka yi walƙiya walak aka ga kowa aka san kowa zaman da ake da shi suka yanzu karshe kuma sai Allah ya bayyana ya ce to kaza ne da kaza ne ƙarya ne kuma ga wanda suka kulla kaza in ga wanda suka ila ayar mutum ce Allah subhanahu wa ta'ala kana tuna da ita wallahi ta walla kibrahu innal ladina ja'u bil ithmi
والذي تولى كبره to
والذي تولى كبره منهم لذي عذاب عظيم Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kun ga waɗanda suka je da kirkiran ƙaryar nan wasu jama'a ne daga cikin su wasu ɗan zuhu ne wasu munafikai ne la tasabu min sharri lakum kan kun tsammani sharri ya gare bal huwa khair ya zama muku alheri tunda gashi an yi abu mutane suna tsammanin kaza ne kaza ne to yanzu gashi Allah ya fallasa ya nuna ƙarya ne kaza yanzu kuma darajar Aisha ta ƙara ƙaruwa da yawa Allah yana kyale mu abu ya faru ya kyale kamar abin da zai ma bayan ka yi ta'addar ka zama Allah kyale abin ya faru ba don kwallo ne don a yi yunwa ne a ga halin kowa ka a yi yunwa a ga halin kowa ka duba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har kishiyoyin Aisha ya kira ɗaya bayan ɗaya ke tambayar su ka duba kishi da yadda suke hamsa ya sayi na umar da aisha ya sayi na abubakar kun ga ƴaƴan sahabbai ne kun manya amma ka duba kuma duk kowace ana kwanciyar suna kishi amma kun shi ba irin na hauka ba irin na mana matan a kishi na addini na shari'a eh kishi na addini na shari'a amma duk da kishi ka duba yadda aka cewa in dama ta samu manzo Allah ya kira ɗaya daga cikin kishiyoyinta na ji Zainab ce ya kira ta yake tambaye ta ce ina rubuna ki da Allah wai me kike sani game da Aisha ta da dama ce da kishiya an tambaye ta game da halin kishiya ta ce ha ba ayi ya yanzu ne an ta ran wa wanda da mun kale ne shi ne sai ta gani da izini yanzu ta ba ta da gani ba kana ita da mun kike jin ya ka kuda eh dama ana nema to amma ba ta yi haka ba ta ce subhanallah ku ji ba duk da kuke su ta ce subhanallah ki tsarki haka bata ga Allah a jirgin wannan abin ma ga Aisha imanin Aisha ya fi karfi a jirgin wannan wannan kasanta da ita ka ga ne ne na gaskiya kishiya ce amma ta faɗi alheri ɗan uwarta to wannan duk inda labari ne duk wannan da sai ka ji wani abu da zai ɗan rikitar da kai da to abin da ake so danne zuciya kuma wala jirman na kuma shan'ana qawmi ala Allah ta'ajibu eh idulu wa aqrabul taqwa kada haushin mutum ya sanya ka ta kin adalci shi a'a bari ne kun da maka dai yana nan in bai kiyo da ya ga ba kuma in magana gaskiya ta zo kace yi wani ai kun san halin da muke ciki da shi ko eh shi to amma kuma game da wannan hali wala ba dabiya shi bace ba ne kai duk da yake da shi amma ba halin shi ba shi ba makaryaci bane ba a akwai shi ba azzalimi bane ba shi dai a nemi shi wani guri amma ba wannan ba abin da gaskiya akan mutum kada in a adan akwai wata adawa da kai to irin wannan dama ta samu kamar shi kaji ka ce aha ba ya kamun kada kaɗan ma ta gangani to wannan ya nuna kai kuma ka rushe naka imani wala jirmannakum shan'an an qawmi ala alad haka musulunci wannan shi ne halin da musulunci so dukkan mu dinmu zama haka wallahi inda zamu zama haka wallahi zamu jira rayuwar ta fi ɗanɗano ta fi daɗi ko da ta fi bu kada uwan kana so kana ana mu'amala kyakkyawa ka kwanta a cikin nutse ba ka taraddadi amma yanzu ka rasa yau ana cuɗanya ka rasa waye masoyin waye maki saboda fitina kuma mene akan duniya hubbud duniya wa karahiyatul maut san duniya da kin mutuwa duk shi ne ka mana abu san duniya san daukaka san shuhura sai ni kare sai ni kaza sai yanzu Allah ya faɗa a hadisi ya ce to duk lokacin da wannan abu ya shiga cikin al'ummar musulmai to insha Allah halaka ta sauka yushaku an tatada'a alaikum umam kama tatada'a akalat ala kasa'atiha manzo Allah ta yayi kusa duniya ta yi ca a kanku kamar yadda majiwata suke yin ca a kan akushi sahabai suka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin qillati yawma zin ya rasulullah dan karancin musulmai ne a wannan a wannan lokaci ya manzo Allah qala bal antum kasirun walakinnakum walakinnakum gufa ka gufa usay yace kai a lokacin kun fi yawa ma sai dai yawan naku gufa kada sa ke yawan kukan teku ce kamar kukan goji igiyar ruwa wanda kuka ka zo ta yi ka zanta kamar wani abu kuma kamar abin keke to haka take ko kamar shara ce a bisa ruwa ka zanta tun a mariya ta bude ita ba ku da nauyi saboda ko an ga yallan kowa so yake samu dama shi sun ya kun ga siyasa da aka mana demokrasi sharri ce aka mana don a tsara kamun don a samu kan in aka daga muka ce in ka ce a ni ban ce ba sai to a da mu akwai da masu to bari mu je mu daga mu da to shi kenan na yamma shi kowa sai yake jirgin da ɗansa an da kan a haɗa ƙida ɗaya ake musulunci shi ne a gaba ya za a samu wannan dama Allah ka ba mu ikon gyara to Allah subhanahu wataala ce duk waɗannan barna a bayan ƙasa alama ce ta fasikanci to kuma duk waɗanda suka fi surutu da wannan hali sai Allah ce ula'ika humul khasirun Allah ce to waɗannan binne waɗannan hali ne waɗannan ɗabi to wallahi ɗan asara ne sun yi asara sun taɓi duniya da lahira duk wanda ya mutu a wannan ɗabi'a wani hali wallahi Allah ce khasirun Allah kare mu daga asara sai Allah ce mu tauba كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون
Allah subhanahu wataala ce kaifa takfuruna billahi wai ta yaya ɗan adam kuke kafircewa Allah subhanahu wataala mahaliccinku kuke jayayya da mai halitta kuke musanta halittar Allah ya yi ta amma ka dinga jayayya da shi ya ce ka bari ka ƙi bari ya ce ka yi ka ƙi yi. har ma kuma ka je in ya faɗi magana ma ka dinga ka da tutu an wannan zamanin mu a yanzu a zamanin mu muna miloniyar kaza kaza ai bai dace ba ai wane ne yanzu a kaga ɗan adam yana buga ma Allah misali wajen raba lana masalan ya nasiya halka Allah ce yana buga mana misali amma ya manta ya aka halice shi ya kuntum amwatan alhali da matattu ne babu kai da ɗigon mani ne kana tsakan ma'aikinka ba mamaki shekara sittin da soji shekara saba'in kana cikin tsakan ma'aikinka yana ta yawo da kai yana ta ƙallon shi yana ta balan sama a lokacin da yarinta shi shi ne duk fata karan kamna ko kuma a'a kana cikin cikin ma'aikiyarka ma'ana kana ma'aifa da ba ka fito ba kuma ana rayuwa ana ci ana sha ana harkoki ana kwari ba a yaku sai ga shi lokaci guda kuma Allah subhanahu wataala ya fitar da ku zuwa duniya a rayuwa ba da wani lokaci dan dole shekara 60 50 40 60 70 ɗari ana ta kai da ungwana babu kamar shi ɗari da goma eh ya zama abin kallo ahyaakum summa yumitukum sa'annan kuma a haka kuma sake kashe ku a sake koma kasar bayan ajali ya kare abinda aka auna maka duk da ɗaya ɗaya da ɗaya ɗaya ana lissafawa summa yuhyikum bayan an mutu an rubuce sa'annan kuma a sake tayar da ku summa ilayhi turja'un sa'annan kuma gare shi za mu koma a yi mana hisabi sakamako abinda muka aikata in alheri alheri in sharri a ga sharri to ya sanya ubangijin nan muke mishi wannan gandaga ba huwa allazi khalaqa lakum
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم
bayan haka Allah subhanahu wa ta'ala huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an wannan Allah da ake so ka kaɗe tashi da tauhidi kai tauhidi kada ka haɗa shi da kowa wala ɗan uwa ku duba tauhidi yana da muhimmanci huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah shine halitta mu kasar da abin da yake cikin kasa gaba ki ɗaya dan mu amfana ya halitta kasar domin amfanin mu da kuma abin da yake cikin kasar gabaki ɗaya domin mu amfana don mu yayi kuma za a nan ne dalili don mu lura da cewa Allah shi ne mai halitta kuma shi ne mai arzikawa Allah shi ne mai rayawa kuma shi ne mai kashewa ba wanda yake arzikin ba Allah ba su mastawa ila sama bayan haka Allah subhanahu wata'ala ya daidaita da nufinsa da ƙudurarsa a sama kuma daga can yake iko da dukkan komi saɓani waɗanda suka naɗa da siffar Allah suna Allah yana akwai ina a'a ar-rahmanu ala arshi stawa shi da kai shi ya faɗa to amma ya bazin ta a ya za a ce Allah a Allah yana ko ina wai to sai inna lillahi wa inna ilaihi kabi dan adam ka dinga ga to shi kai ka fi shi sanin kansa shi ya ce yana sanin al'arshi kuma Allah ta a amintum man fi sama'i an yahsibu bikum al-arda fa idha hiya tamur am amintum man fi sama'i an yursila alaykum hasiban fa sata'lamuna kayfa Allah ta kun iman da wanda yake sama Allah ce wanda yake sama kuma kai ka ce ba amince ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam an zo da baiwa za a yanta ta manzon Allah ya ce a'a da kawo ta aka ce ya jariya aina Allah yace ya ce baiwa ina Allah take fis sama manzon Allah ce in itika haka ya mu'mina in ta ta baiwa mu'mina ce dukkan goganar Allah da ta manzo Allah dan Allah kai dan adam ayyan da ka dinga warware ka ce kai ba haka a taban ba haka ba kai ba haka malamin ka ya ka fara mana ba haka shi ya ka bar ne matsayin shi ya gun Allah ne da ɗau malamin na ƙafin Allah. Amma ɗan uwa, kamar mutum ba a ƙwaƙwalwa a ƙasar, Allah ne yake yana da. Allah yake yana da hannu ko zai ce a'a ba hannu ba dan ya ba mu so kada mu ce a'a harahamar Allah ba hannu bane ba. Ya za a ce Allah yana da hannu ɗan adam yana da hannu. To kai dan Allah irin yawwa. turuwa ma ba ta da gani ba ko ba ba ta gani ba to ne ka ga da haɗa ganin ka da na suyan din ba sai naka da na Allah kai ka san ganin da na turuwa ɗaya ne ganin da na kuda ɗaya ne ganin da na kare ko na kura ɗaya ne ganin da na damusa ɗaya ne amma kawai sai Allah ya so ɓangaren addini ne zai kuma Allah jayayya daga nan ma zan gane akwai makirci akwai sharri na shi addini ne za a ce i amma ka ce a ka Allah ka shirar da mu Allah gane da mu gasa wa huwa bi kulli shay'in alim kuma alhali kuma Allah masani ne da dukkan abin da ya halatta shin duka waɗannan bai sanya mu lura da cewa wanda yake da kudura akan halitta yana da kudura akan yayi komai ko fiye ma da haka wanda kuma ya yi ka babu kai yanzu kuma ya fi sauƙi ma ya kashe kai dawo da kai tsakanin ƙirƙira da maidawa wace ta fi wahala ƙirƙira to ƙirƙirar ba ta ba shi wahala ba yin gudu ba shi wahala ba ya sai mutuwar ka idan ka mutu a ce kuma ta a da kai ya shi da kuma na kamar Allah tunani ka ce yau a izani kuna wa kunna turaban wa izaman a inna lamubu'usu shin yanzu idan muka mutu muka zama ƙashi muka rubuddige wa a ce kuma za a tada mu awa a ba'un al'awali wa har ma muna misali ce to yaya kakannin mu na farko sai Allah ce kullu da awwali na al-akhirin la madani na ila bi kad faɗa musu da na farko ne duka sai Allah ta da hakuri guda kaga annabin Adam kace wannan Adam eh kaga annabi Ibrahim kai ne Ibrahim kai ne ni dole Allah hada mu a guri daya Allah subhanahu wa ta'ala ka sa mutum muna cikin zuriya suka baki da cikin madattala suka baki da to saboda haka wannan shi ne abin da ake so tauhidi imanin hankalin ya dawo cikin bauta wa mahalicci wallahi shi ne ribar mu mu je mu samu lahira kyakkyawa Allah ta fita min da alheri tun da ziyara yake dan haka har har mala ya koya maka shi ba da wata abin ka daidai Allah ta mu cikin ladan abin da mu kuskure Allah ya fi mana bukatocin lahiri Allah ya biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce babu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce babu ikon guje mata wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum afwan wa Allah kun da Allah ne muna tare da shugaban mu gabaki da ya kawo mana ziyara to dai eh ga shugaba gabaki da na ahlus sunna wal jamaa alhaji laili majar yamina bako shi ne shugaban mu gabaki da na ahlus sunna wal jamaa jihar da makaran gabaki da Allah ƙara ma rayuwarsu albarka Allah subhanahu wataala kokari da suke wa addinin musulunci Allah subhanahu wataala sanya ci mizanin hasana kuma Allah subhanahu wataala gyara musu zuriyarsu Allah subhanahu wataala sanya cikin mizani ya sanya sakamakon gida aljanna gabaki da da dukkan sauran shugabanni yan uwa tun daga su imamu kace Allah ji kansa ya gafarta masa shugaba malam dan tsoho Muhammad Bala Allah ji kansa ya gafarta musu wanda suka yi kokari shine farkon wanda ya kawo da'awa ta sunna aka yi bala'in da bala'in aka bari hatar ana cewa an yi ta gashi ne hijabi a gagara sawa wane ne makaranta nuwa ta kafirci har ta da yanzu kowa a gidansa kuma an yi shiru an kyale to Allah ji kansa Allah gafarta musu to kaga sun kafa alherin kuma sun tafi muna fata Allah sa mizani a sakamako su